أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح muna gode wa Allah da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine takwas ga watan hudu a shekara ta 2023 a lissafin miladiyya ya Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ci gaba da karatunmu a suratun nisa'i za mu tashi yau aya ta 71 Allah maɗaukaki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya ku bu hidrakum ku ɗauki saunarku ma'ana ku kiyaye ku ɗau matakin tsaro ku ɗau makamanku ku ɗauki makarinku dina cikin wannan ma'anar الأخذ بالحذر ko alhizr ma'anarsa shine a ɗau makami a ɗau makari a shiga halin ko ta kwana kar a sake a faɗaku kun gani duk wani yana cikin ma'anar hudu hidrakum famfiru kuma ku bazama ma'ana ku fita yaƙi shine ku bazama kai kana ji an ce a bazama ka san haka hausa da ya kamata ta zama daga jin kalmar kawai ka san ma'anar yawwa ma'ana a zabura a fita famfiru a fita subatin ai mutafarriqin daban-daban a rarraba wasu su nan ko wasu su fita wasu su zauna shi ne ma'anar fubati yawwa ma'anarsa da larabci mai ne mutafarriƙi a rarrabe ma'ana ko ku zama sariya-sariya yadda tawaga-tawaga ce wata tawagar ta fita wata tawagar kuma tana gida tana ba da tsaro tana kulawa a winfiru jami'an ko kuma ku zabura ku fita gaba ɗaya kai dama daga kaji na ƙarshen wato fita gaba ɗaya ka san wancan na farkon ana nufin mai a rarrabe yawwa wa inna minkum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle a cikin ku laman akwai wanda la yubatti anna zai daƙire zai makara ko in ce zai tsaya ya ƙi fita ba a tafi da shi ba shi ne layubatsi anna daga albut'u shi ne daƙilewa rashin sauri rashin fitowa to amma nan la ya takhallafan na ake nufi a takhallufu shi ne mutum ya zauna a tafi a bar shi an gane yawa to ita ake nufi a nan yawa laman layubatsi anna a cikinku akwai wanda malamai sun ce nan an ce a cikinku ana zancen munafikai ne amma an ce a cikinku bi itibari annahum azharul islam saboda kasancewar sun bayyana musulunci a zahiri duk da cewa a cikin zukatansu ba musulmi ba ne su munafikai ai mun san wannan hukunci yawwa fa in asabatkum musiba idan wata musifa ta same ku ku musulmi ƙala sai ka ji ya ce qad an'ama Allahu alayya ai Allah yayi min ni'ima id lam akun ma'ahum shahida tunda ban halatti abin tare da su ba ke a kaga an je an taskara su ni ko kaga nayi tsamana dama ban fita ba eh ka ma'ana kuma ku duba rashin kunya za a ce da tsaurin ido ya dangana wannan ga Allah a matsayin ni'ima ce Allah ya masa wannan ya nuna maka munafikai sun cancanci ukubar da Allah ya ambata zai musu saboda sun siffatu da halin kangararru marasa kunya masu tsaurin ido waɗanda da gangan suke abinsu yawwa domin mutumin da zai wa Allah irin wannan izgilanci Allah ne fa yace ya fita kuma ya ki fita da aka yi wani abu mara daɗi ba shi a ciki sai ce Allah ɗin ne wanda shi fa ya sabawa shi ya sabawa Allah amma kuma ya dangana Allah ne wai ya masa ni'ima da bai fita ba kaga wannan izgili ne ga Allah wannan in ba munafiki ba ba mai yin wannan wala in asabakum fadlun min Allah amma inda a ce wata falala ce daga Allah ta same ku ku muminai la yaqulanna zaka je yana cewa wannan jumla ta i'tirabiyya da ta zo din a gaba ka allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu kai ka ce da babu wata kauna da soyayya tsakaninku da shi sai ka je yana cewa ya laita ne kuntu ma'ahum kai ina ma da ni in aka ce an samu ganima sai ce ina ma da ni aka je aka samu wannan ganima fa afuza fawzan azima sai zama na ci nasara babban nasara falyuqatil fi sabili to mu tsaya anan saboda la'alla abin da zamu karanta na malam yana da tsawo kuma akwai bukatar mu karanta shi yau baki ɗaya insha Allah ta'ala ba tare da abin nan takaitawa ba malam sa'adi yake cewa Allah maɗaukaki a nan yana umartar muminai ne cewa su ɗauki saunarsu su kula su kiyaye su riƙi makamansu su kiyaye daga abokan gabarsu kafirai yana daga cikin umarni ga musulmi ma'ana kada ya saki jiki in ana halin yaƙi ko ana cikin halin rashin tsaro da rashin natsuwa to kada mutum ya saki jiki da abokin gabansa musamman kafirai a kullum abin da suka saba shi ne ƙoƙarin yadda za su isar da cuta da musgunawa da hasara ga muminai to a kiyaye a rika kula da ɗauki mataki kada abin ya zo in ya zo kuma sai allah ta kaita shi kaga wannan aya duk da dai ba mu zo wurin abin da ya shafi darussa ba za mu tafi da bayanin fa'idojin da sauransu yana karantar da mu cewa duk yadda ka yi imani da Allah to kuma ka siffantu da al'akhdhu bil asbabi ko ko kun san ai kun san me ake nufi al'akhdhu bil asbabi a babin tawakkali za ku ji ana faɗa ka dogara ga Allah amma ka yi riko da sababi riko daban dogaro daban shi sababi mataki ne na samun biyan bukata to ka bi shi don ka samu biyan bukata amma kada zuciyarka ta dogara da shi ka san shi dogaro tawakkali kenan a zuci yake ko yawwa a zuci yake shi yasa a cikin yana cikin a'la darajatut tauhid kimma can sama yake a matakan tauhidi shi yasa ba a dogaro ga kowa da komai sai Allah in any sense ba a cewa an dogara da wani zai kaza a a dogaro na zuci da Allah kawai ake kada ka dogara ga kowa ana faɗa da hausa a ce ka dogara ga kanka ko ka zama independent wannan kalma ce ana nufin gwargwadon bangaren sababi gwargwadon mene bangaren sababi kuma ma'ana ana nufin kada ka je ka ɗora nauyinka a kan wani amma in ba haka ba dogaro ga Allah kawai ake yi to shi kuma matakin da ake bi na duniya ko bin neman ilimi ko neman aiki inda certificate ake samu to ka je ka samu wannan certificate din wannan ita ce sababinka na ka samu wannan aiki idan da ƙarfi ake je ka yi domin shi abinci ba tasowa yake daga kasuwa ya shiga bacinka ba ba saukowa yake daga sama Allah ya kawo arziki ai ba zubowa yake haka daga sama a ganshi yana sauka ba daga saman ne Allah yake zubar da ruwa to ruwan kuma zai haifar da abin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara na abinci ya fito bayan kun yi aiki shi kansa sai kun yi aiki sai an shuka sai an yi noma sai an yi wahala ko yawwa to duk abin da ya shafi ɗaukar mataki irin wannan shi ake cima al'akbu bil asbabi to wannan ayat tana koya mana ko ka dogara ga Allah to ka yi al'akbu bil asbabi shine ake cewa mai ne a aqil wa tawakkal hadithin imran ibn hussein ko ya zo zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar dabba ya bar raƙumarsa sai aka ce ka daure sai ya ce a ba komai sai daga yayi yayi dogara ga Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka daure raƙuminka kuma ka dogara ga Allah eh kaga ashe kenan daura raƙumin daban dogaro da Allah daban hmm kaman kai ne babur ɗinka za ka aje shi kekenka za ka aje a wani wuri to ka sa shi da matakan tsaro ka kukkulle da komai duk abin da ake na ba da tsaron ka yi ƙoƙari to kuma sai ka zo ka kwanta ka yi baccinka to wannan sai ka dogara ga Allah bayan ka ɗauki wancan mataki an gane to wannan matakin shi ake cewa mene al-akhdhu bil asbab wannan aya nassi ce akan karantar da mu na ayi riko da sababi wannan abun ya kunshi riko da dukkan sabubba wadda da ita ake neman taimako akan yakar abokan gaba duk sababin da zai zama sababi ne da zai amfani wajen yakar abokan gaba ko kai hari wa yustadfa'u makruhu kuma a mene mato makircinsu a tunkuɗe shi da ƙarfinsu ta hanyar amfani da wato ga irin yanzu zai kawo mana misalai na matakan da za a ɗauka in an ce ku zo hijirakum ba iya makami ba dukkan mataki ku ɗauka to ga misalai kamar al-husul shine ai ganuwa ko a rika ƙila za a rika gini na dutse a sama wanda ba dama mutum ya hau sai ta kofa ɗaya kuma kofar tsararriya shi yasa da za ku ga zamanin da sarakuna kalifofi sai an musu gida a saman dutse kuma ai manya-manyan katangu da za su zagaye dutsen ba mai iya hawa sai ta hanya ɗaya to kuma duk an cika ta da tsaro can gefen katangar kuma an watsa namun daji firi a basu masu cin mutum sosai yadda ba dama sai ta wannan hanyar to wannan irin wannan menene mataki ne wal khanadiq da kuma gwalalo gwalalo jam'in khandaq e a yi rami da zai zagaye gari yadda abokan gaba ba za su iya shigowa da adadinsu mai yawa cikin wannan ramin ba a yi shi da zurfi yadda ba za a shiga a fita ba haka kuma a yi sannan faɗin nasa kada ya yawan da da yawa za su iya shigowa lokaci guda irin da yawan da abu zarin al-gifari ne ko ko Salman al-Farisi ya ba da shawara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi shi aka kewaye Madina a lokacin yakin Al-Khandaq ku shine Al-Khanani wa ta'allumin rami da koyan harbi a koyi harbi na kibiya a koyi harbi na jifan mashi a koyi harbin bindiga duka yawwa mutum ya zama ƙwararre ne shi wajen harbin bindiga warrukubi da iya hawa da iya hawa hawan doki hawan raƙumi duka mutum ya koya kasan doki wani yana ganin sa haka ya ɗauka kawai daga an kawo zai hau ko yana hawa kuwa sai wani abu ya faru koyo ake yi to duk wannan ana so mutum ya koye shi yana cikin matakan da ake bi wajen samar da tsaro daga abokan gaba wa ta'allumi ce da koyan sana'o'i da yawa ku duba ku gani da koyan mene sana'o'i eh koyan sana'a allati tu'inu ala zalika wanda za su taimaka akan wannan yanzu idan aka ce abokan gaban ku ai kun ga ba ku da tsaro ko ba ka bane akwai buƙatar ku ku riƙa ƙera makamanku ku kuka san sirrin kuka san serial number ta sirri da password ɗin da za a sa abu ya tafi in an harba wanda duk wani wanda ba ku ba ba zai zo ya muku wani shigogo wanda zai iya cutar da ku ba ba za kuma iya amfani da wani ya iya ba da haɗin kan da za a cutar da ku ba shi yasa yanzu a da zamanin khalifofi idan aka zo irin wannan yanayi a halin yaƙi duk yaƙin da ake yi da sahabbai a da da bayan sahabbai zamanin tabi'ai haka khalifofi suke ba da umarni sai a tara makera ina waɗanda aka san sana'ar su kira to ku taho duk taimakon da gwamnati za ta ba su a ba su su kera ta kubba da yawa da masu da yawa da kibau da yawa aikai ‘ya'yansu duk kowa a koya masa babu wanda zai zauna bai iya ba haka masu kowace irin sana'a da take da alaƙa da yaƙi to a je a koyi wannan sana'ar domin al'umma ta dogara da kanta ta ɓangaren mana musulmi ya zama ba sa jiran sayo makamai daga abokan gabasu wanda za a iya sa abin da zai cutar da su wannan da ina bai kamata a ce ba a fahimci hikimar haka ba wa ma bihi yu'rafu madakhiluhu da kuma duk wani abu wanda ta hanyarsa za a iya sanin mashigar kafirai duk wani abu da ta hanyarsa za a iya gano ta ina za su iya zuwa dabaru iri-iri yanzu irin binoculars din nan na hangen nesa da za a hango ga can a gindin bishiya ba sa ganin ku kuma kuna hango su kullum ana ai tsawara irin wannan abu ana tsawato balantana yanzu ma duk an wuce wannan yanzu ana an shigo zamanin akai hari ma da ya sunansa drone ai kun san drone ko ba ku san shi ba dan abu kaman toy dan kaman abun jirgin wasa na yara haka wani za a za a sake shi ana controlling ɗinsa da remote daga nesa da kwamfutoci ma manya yanzu ba zancen ɗan ƙaramin remote ba ana can a wani ɗaki na control sai a harba shi kuma a loda masa makamai da bama-bamai kawai sai je ya hari ya dawo ko kuma a loda masa kamarori masu idan mikiya masu hangen nesa da in suka shiga gari duk abin da za su iya naɗowa za su naɗo duk abin da ake a kowane ɗaki za su iya ɗauko hotonsa yanzu an kai ga wannan matsayi ko ba ku sani ba kai kana nan ka zauna ba mai sanin me kake yi ai wannan wayar ma ne kake da ita ta isa ta tona ma asirin a ina kake duk mai smartphone to kawai an san inda yake in ana so a harbo maka wani abu ma ta hanyar da lambar ka duk kowa wayarsa ku da kuke gani to tana da wata lamba duk duniya ita kadai ce mai wannan lamba ana sanin ta shikenan an san Idrisu yana unguwa kaza tar sai a harba masa abin da so zamanin namu bai kamata mu zauna babu science and technology ba wannan shine zai shigo da mu wannan zance an gane yawwa science and technology ana buƙatar sa matuƙar buƙata man ba haka ba za ka dogara ga wanda ba kai ba shi zai tsara maka kuma ya kawo kaga idan yana da damar da zai baka abin da za ka harba shi ya tafi can zai iya juya shi ka harba kawai ya dawo nan kaga an gama ko ba ba cuta ta riga ta auku to zancen da yana da yawa yawa da abubuwan su rada rada da za iya hangen abun da ya taho daga sama da sauransu iri wanda ake da ita a airport yawa da za ta nuna gashi nan jirgi ya zo wani a gane ma ya shigo kasar kai da kana nan abin nukul baka sani ba control din kowace kasa a duniya duk jirgin da ya shigo area ta sun sani ba zai doso ba ma sai an bashi izini yana shigowa ba izini za a fara wani kai koma in ba haka ba za a ɗau mataki kawai sai ka ji in na yaƙi ne sai a harbo shi so wannan ci gaban dole ne al'umma ta same shi ba za a zauna a dogara da wani shi zai muku wannan ba saboda yana da sirri yana da kayan bukatar da bai kamata a ce wani ba ku ba shi ne ya sani an gane wannan ku wannan fa addini ne Allah ne yake gaya mana a ɗau wannan matakan to shine mana yake fassara mana saboda shi in aka faɗi abu a dukkule tunda Allah madauki cewa khudhu hidrakum kalmar hidrakum din nan fassara ta ce duk waɗannan abubuwan har da sana'o'in da kira din da meye da meye duk da aka faɗa komai aje a koya a yi science and technology mathematics din nan mai ƙarfi da waye komai harkar injiniyarin duk abin da ake yanzu ko ina ko wanda fili ma yanzu ya zama haɗinsa ya ƙara buɗaɗa bokon ba irin na da ba ne yan takardu kaɗan kaga ma yanzu ya faɗaɗa courses ga nan da yawa ko wanda fili kullum jin sabi ake ka je jami'o'i ka je yau ana neman za a zo accreditation na sabon course na kaza za a nemo professor da ko shi domin wannan abin a fara a samu ɗalibai a fara koya musu to a haka ake yi kowanne fili kar a bar musulmi ba sa shiga cikinsa wannan zai haifar da zance akan tilas a dage a karatu mai rai yawwa karatu mai rai wanda mutum zai san cewa hakika ya yi karatu drop out a daina kyale su haka muna da drop out masu kwakwalwa iyayensu sun kasa biyan kudin makaranta saboda haka kawai sun zauna masu hali su taimaka su yi asusu a unguwa da gari irin yadda ake na marayun nan ai wani asusun kuma da za a rika taimakawa yara samari zakakurai masu kwakwalwa wanda aka san dolo ne gaskiya kar a bata kuɗi a kansa eh wannan gaskiya ne wanda aka san ba zai iya karatun ba kansa baya ja to kar ku bata kuɗin ku a kansa amma duk 'ya'yan talakawa zakakuran nan masu kwakwalwa to a samu wani fund da za a buɗe a rika tattara su ana biya musu kuɗin makaranta tun daga jam a wasu wuraren fa haka ake yi munan an bar kowa daga talauci a gari wani kuma ɗansa yana da kwakwalwar amma ba shi da kuɗin ba zai iya ba duk da akwai buƙatar tambihi wani ba shi da kuɗin mun sani ko in ce al'umma suna sani amma kuma idan wani abu da ya ɗauke shi da muhimmanci ya taso to duk abin da za a kwakwalo a sayar ana yi saboda wannan abu ana yin abubuwa da yawa saboda a fita kunyar auren ya ko ba haka bane da gado da katifa da me to wallahi ka biya kudin registration din ɗanka ya fi wannan abu gara ka kai yarinya da katifa da filo kwaya biyu tilo ka biya wa kaninta ko wanta kudin registration ya tafi makaranta a hankali a hankali a samu ana saya mata yau kaɗan gobe kaɗan mijin ai ya san yan talakawa ce ya zo neman ta ko ba haka bane don haka ya haƙuri shi ya cika abin da aka rasa ya sai zanin gadon ya sai sauran abubuwa a lallaba a yi haƙuri haka mata mafi yawa su suke jawo mana waɗannan matsalolin yanzu aka kai ta haka zikau kamar wata kaza kai kuma sai ka zo duk ka rasa yadda za ka yi a tattaro nan a je a ce ka ji ka ji mutum yana fatawa to malam irin wannan sunansa larurar da zan iya cin bashin banki ka ci bashin banki da riba a ciki ai ta binka ai ta binka ka dade baka biya ba ga ƴaƴanka baka biya musu kuɗin makarantar ba a kudancin Najeriya za ka samu mai toye fanke a titi iya wannan abin da take kenan ko kosai kullum da safe za ta fito amma hankalinta yana kan nawa za ta tara ta baiwa ɗanta ya je ya biya kuɗin jam ta biya masa private school daga nan zai sakandare kullum haka tana haka tana bashi tana haka tana bashi kuma a hakan zai gama kuma a hakan zai zo ya tafi jami'a uwar ita kaɗai ita take wannan abun ana yin wannan ko ba a yi menene yake nunawa yana nuna damuwa da ilimin ko ba haka ba to mu a nan gaskiya muna da matsalar ainihin damuwa da ilimin babu ita sosai wanda da shi da za ka ga cewa ba za a bar 'ya'yan su shiga irin wannan yanayin ba za ka akwai buƙatar tunanin iyaye ya canza akan wannan lamari rayuwar duniyan nan tana da sabubbanta manyan sabubban su ne waɗannan idan ba kai karatun nan ba a zamanin yanzu to haƙiƙa kai ne ka cuci kanka ka yi karatun ka haɗa da na addini da za ka san bautar Allah dama ba cewa aka yi kowa a tattara duk a je a zama ustazai ko ba haka ba da za a zama manyan malamai na addini na'am kowa ya san amma abin da yake wajibinsa a addini wajibinka ka san tauhidi ka san duk abin da ya waje ba ka sani na haƙƙin Allah a kanka haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanka wannan kuma ko profesan waye kai wannan wajibin ka sani kar ka ce a ni profesa ne na mathematics na kaza na kaza na kaza wannan harkar ku ce ta ustazai a a wallahi Allah zai tambaye ka manzon Allah yawwa Allah zai tambaye ka tauhidi zai tambaye ka haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam zai tambaye ka alwala da tsarki duka zaka dole ne ka san wannan to ba shi muke magana ba abin abin da ake magana shine dole a koyi wannan fannin tare da ilimin addini haka yanzu akwai an samu ci gaba kuma alhamdulillah yan bokon nan namu ba duka zaka soke su ba akwai masu kokarin da suka bude makarantu na boko kuma suka sa ilimin addini ana koyarwa duk da dai kuma tsadar tana yawa to amma dai in ba kuma wannan tsadar ba za a iya daukar nauyin malaman da za a ba da ilimin aludin da kimar makaranta da yadda za ta iya ba da ilimi zance na dai kawai faɗakarwa ne akan a dage gaskiya a mai da hankali wannan karatun ya zama ba da wasa ake yin sa ba ni na san adadi mai yawa a wannan kwanakin saboda ƙarin kuɗi da jami'o'i suka yi na registration akwai da yawa da ba za su iya komawa ba haka ne ko ba kamar to akwai buƙatar gaskiya ko da mu a wannan masallacin ne yadda muka yi fund na marayu to mu wani ku yi tunani a kansa a fito da shi yawa a yi wani a zaƙulo ya'ya da aka kasa biya musu kuɗin registration ɗinnan su koma kwanan nan a ga irin abin da za a iya yi ko kar a bar abin haka wani ya kai ya gama level 1 2 wani ya gama 3 ma 4 za shi to amma ba zai iya biya ba to a nemo irin waɗannan a ga irin taimakon da za a yi musu ina ga ai ba zai gagara ba ko to insha Allah a ga a gwada hakan a tashi ya zama cewa insha Allah daga ƙarshen ran da aka gama Ramadan to za a kaddamar da wannan a cikin bayanan da za a yi insha Allah ta'ala kuma a ci gaba da neman taimakon da za a iya samu kuma a binciko a yi kwamitin da zai rika zakulowa duk waɗanda suka gagara yi ɗin a ga irin abin da za a yi musu da waɗanda suke wasu wuraren ma suna makarantar amma rayuwar ta ne musu wahala su ma a ga yadda za a iya taimakawa su zauna a makarantar ɗan abin da za su ci da sauransu kai duk fa abin da za a yi a fitar da kai daga jahilcin nan ba abu ne da za ku zo kawai ku zo wallahi a bar samari haka kawai firɗa firɗa su zauna a gindin bishiya sai dai su wanke goma su tsoma biyar kamar da kuke cewa ko wannan abun nan gaba zai zama mana bala'in da ba za mu iya kontrolin ba an fahimta ɗan adam ne shi kuma ɗan adam duk inda ka gan shi yana da bukata bukatan nan ta ɗan adamtaka da kowa yake ji yana bukata a kanta to yana da ita don haka zai taso shi ma yana son gida shi ma yana son kyakkyawan babur yana son mota ko yana son aure yana son duk abin da ɗan adam yake so to idan ya rasa ba kowa zai iya tsayawa da haƙuri da ƙa'idojin Allah ya haramta kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kaza ba idan ba mai tarbiyya ba to sai kuma ya shiga a shiga haure-haure cike nan kuma sai a samu miyagu suna nan yanzu abokan gaba suna nan a wasu wurare suna taimakawa wajen lalata mana 'ya'ya da ba su kwaya a kowane ƙauye akwai suna nan suna sai da kwaya a ɓoye wanda na taɓa ishara zuwa ga wannan abin yana cikin aikin da shi ma ya kamata a yi masa wani tunani da za a riƙa binciko suwaye masu sai da kwaya a gari shi ma yana ga ko kwamiti za a yi a binciko suwaye masu sai da kwaya a gari kuma a tona musu asiri kuma a kai su kara gun hukuma duk irin yadda duk irin kuɗin da suka yi akan wannan lamari kar a ji tsoro a tona musu asirin da za a faɗa a yi terere a cikin duniya da facebook da rediyo da ina ne yadda abin zai zama abin kunya gare su kuma dole manya su ɗauki mataki a kansu an fahimci wannan abin domin in al'umma ta bari aka lalata mata kwakwalen samari to future da ake cewa future to an gama lalata shi yanzu an haifi saurayi ma'ana an haifi yaro ya girma daga har ya kai matsayin samartaka wani ya kai shekara talatin ya matsallake inda za ta yi masa saurayi ya kai mutum sosai shekara talatin to kuma an zo an ba shi kwaya shekara nawa za a ɗauka kafin a sake samun wani mai shekara talatin ɗin da zai kai shi mai hankali ko ba haka bane za a daɗe yanzu shekarun da ake ɗauka da na ciki da na haihuwa da na abin nan shayarwa wannan goyon da iyaye suke shan wahala shekara biyu uku za a yi yaro kafin ya fara ya zama wani abu ya fara tafiya ya fara magana ya kai yadda za a kai shi makaranta kafin in fa mutum bai iya zuwa banɗaki da kansa ya tsuguna ya ɗau buta da kansa ba to har yanzu fa bai cika mutum ba to shekarun da za a yi kafin mutum ya zama mutum wahala fa ake sha to idan mutum yana haura wannan aka ba shi ƙwaya ya lalace to kuma sai an samo wani wanda za a sha wannan wahalar a kansa sannan ya zama wani mutum ɗin daban abin ba sauƙi ne da shi ba to idan ana lalata mana 'ya'yan ba su da karatu kuma suna shiga harkar kwaya to hakika al'umma ta mutu to shi ma wannan ina ba da shawarar a san matakin da za a ɗauka a kai da haka da ya uwa abin da malam ke kiran mu a nan shine ai karatun sana'o'i da za a san yadda za a iya duk abin da ɗan adam ba zai rayu ba sai da shi to a koye shi shi karatun boko kullum shekara wani zance mai alaka da haka ya biyo na kan faɗi wannan cewa karatun boko da ake cewa karatun boko ba fa wani abu ne karatun boko ba karatun sana'a ne karatun sana'a ne wannan abin da ake cewa a samu gidan makera ‘ya'yansu kowa ya gidan magina haka gidan masu su gidan jattaye gidan waye duk gida mai sana'a kowa a tada sana'ar kowanne gida to yanzu ba an ci gaba ana koyan waɗannan abubuwan ba yanzu metal works ɗin da ake koya a cikin a sakandare har a je a yi diploma a kansa har a je jami'a a yi abubuwa ina ce shine harkar ƙiran ne da ake na gargajiya an yi developing ɗinsa an ya zama wani wani abu daban wani fili ne daban to ai koyan sana'ar ce aka koya mutum yanzu yanzu yanzu ga malam zai muku yayi muku gado yayi muku kujera yayi muku me irin wannan a ƙarfafi irin wannan sana'o'in kowa ya fito ya san abin da zai yi sai ka gaba ka buƙatar wani ma ya biya maka kuɗin makaranta a zo wani ma kunya zai ji a ce da sunansa a cikin irin wannan fund ɗin da za a zo ana taimakawa saboda me ya yi creating wa kansa sana'a da zai riƙe kansa to ni haka ake so don Allah samari ku yi haƙuri kowa ya tashi ya je ya nemi abin da zai yi idan akwai mai koya maka sana'a irin ta da mun sani yanzu ba a iya rayuwa a kanta ita dole ne ka yi wani abun mai ƙarfi mai faɗi to amma karkare na iya abin da kake da shi ɗin ka fara da shi in ka fara da shi sai ga Allah ya sanya maka albarka sai ka ga ka zo ka yi factory babba kuma ka yi shi a garinku ka ɗauki ƙannanka ka sa su su ne masu yi maka abubuwa kuma ka zuba ido ya kun gane na guduwa suke ko ai dama kuma wannan wani wani abin ne da shi ma yake buƙatar Uh, societal orientation ake cewa ko a kansa mm. dole ne mu tarbiyyantar da 'ya'yan nan namu da kannan namu a kan me a kan amana e, a kan haƙuri da kaɗan mm. kullum nakan ba da misali nakan ce 'yan kudancin najeriya nan tamu ku duba ku ga yadda suke wani za a ɗauko shi daga kudu a kawo shi shago na sai da kayan gini kuma a tsaye da shi akan iya abin da zai kashe a abinci a kowace rana kuma ba zai gota ba ya san ana kula ana kallonsa domin mai wurin mai iya lissafi ne ya san kaza guda kaza ne an sai da shi kaza don haka an samu kaza za a bibiya kuma shi kansa ya san in aka kama shi to shikenan sai can kuma can din wallahi azaba ce mummuna azaba ba daɗi ba ce to za su haƙura mutum ya ci garin kwaki shekara nawa sai an amince masa sannan a sakan masa sai ga an buɗe masa nasa shago amma mu 'ya'yan hausawa ba mu ba eh ba mu ba ran da ka sa yaro a shago to a satin zai sake riga ya sake waya ta dubu ɗari da hamsin za a gan shi da kwashi data a yi waye kaga yan mata sun fara matsowa shagon shikenan sai ka ya jajibo maka aure haƙuri da kaɗan ɗin nan wallahi sai mun yi tarbiyyar wannan abun a kai ya kamata ka gane dukiyar wanka ba taka ba ce in ma wanka ne ya zo ɗora ka in ka ci haramun ka ci yawwa in ka ci haramun ka ci dukiyar babanka ma in ka ci haramun ka ci in ba ba ka yi ba shi ne aka halatta ya ci taka shi babanka amma kai baka da iko da haka dole ka zama mai amana kuma wannan ita za ta sa a yadda da kai a sana'ar ka yi haƙuri la'alla shekara biyar ce test ɗin da za ka shiga wahalar da za ka shiga shekara biyar an gwada ka ka zama mutum kai ma sai a buɗe maka wani sai ka ga kai ma sai ka ji wata ran ana cewa ya tafi china sari ba ci gaba ba ne to don haka wannan abun da amana ake samunsa amma in ka saki amana to shikenan kuma kayi wa kanka hasara wani kana sa shi shikenan a lokacin za ga shi ma zai fara neman ya fanta ma in mai babur ne kai ba irin babur ɗinka zai siyo ko ya fara harin irin motarka ka ji an ce ya gina gida irin naka shi ma yana ya aure ɗansa ya girma shi ma irin makarantar da ɗanka yake zuwa shi ma irin ta zai sa ɗansa shikenan kuma sai kaga ya fara neman yara su ma masu wanke masa mota da babur haka mentality din dan bahaushe yake kuma a haka muka koma wannan damuwar da muke ciki haka dole ne mu canza wannan mentality da muke tunani da shi wallahi sai mun canza shi sai mun canza amma ka zauna kawai wai wani ne zai maka wannan ba daidai bane kar mu cinye mun ma cinye dai lokacin amma fa'idar ita ce mu zaburar da junanmu a tashi ai karatun bokon nan kai haƙuri eh kai haƙuri ba lallai sai ka samu aikin gwamnati ba je ka karanto abin da ka karanto shi yasa yake da amfani yanzu a tsarin guidance and counseling a rika shiryar da yara ana nuna musu menene za ka je ka karanto da za ka iya sana'a da shi ba duk abu kawai ka je ka karanto ba duk abin da kasuwarsa ta cushe an yawa ba a samun aiki to ka karanto wani abin da za ka iya kuma kana da baiwa a kansa kuma ka nami ma wani wanda ya iya ka koya a jami'ar ne ka je ka rika bin wani ana koya ma amma matsalar mu yanzu mun kowa ya sai waya a zauna ba a karatun ai ta bin tiktok a ɓace dare ba a yi bacci ba karatun bai shiga ba a faɗi jarabawa a koro mutum kuma ya dawo gida ba wayar ba kuɗin ba karatun sai jiran maman gogo wannan halin tsakanin da Allah sai an canza shi a canza shi a canza shi da aka yi ce wa ma bihi yu'rafu madakhiluhum wa makharijuhum wa makruhum da duk hanyoyin da za a iya sanin mashigar abokan gaba da mafitarsu da makircinsu yanzu da Allah irin yadda suka yi mana dinnan yanzu kuna ganin kun san tauraron dan adam dai ai da ake sawa wanda zaka gan shi yanzu kana ganin su ga sunan da yawa ba ba tauraron da aka sani bane star ta Allah mai nisa can sama wata ta matso kusa haka kawai wasu mutane daga wata duniya suka zo suka kakaba mana wani in suka sa shi yana nan wajen a kusa da kasar mu suna ganin duk abin da ake in suka ce suna son duk abin da ake a fada shugaban kasa duk abin da aka sa hannu suna so su gani ta can din nan suna ganin wani abu daɗi kuma duk kaya ne suka tsera da hannu da ilimin suka yi suka san waɗannan abubuwa tun da za ka yi kantarin wannan irin abu dole ne su shimfiɗa maka ga yadda za ka yi in ba haka ba mulkin ka ya tafi ko ba haka ba ba mu da wani ƙarfi sai da Allah don haka mu nemi taimakon Allah kuma mu ilimin nan ya zama duk abin da ɗan adam zai iya yi mu ma mu je mu ina faɗin wannan dan me dan zaburarwa ina sha'awar wani a zuciyarsa ya ji cewa ni ko insha Allah na fita daga wannan irin yanayin kuma insha Allah ne wa kaina alkawari sai na yi karatun nan da ƙarfi kuma ka je ka nemi shawarar masana a ɗora ka akan hanyar da za ka yi karatu mai kyau mai ƙarfi ka zo ka fito ka canza wani abu alal aƙalla ko mutum goma ka canza a unguwarku ka yi amfani to ballantana insha Allah ba za ka tsaya mutum goma ba in dai ka canza goma to za ka iya canza ashirin talatin in ka canza talatin za ka iya canza ɗari in ka canza ɗari za ka iya canza dubu goma to ka ko insha Allah ka zama abin da ka zama za ka karkare na kanka ka yi karatu mai ƙarfi kuma a shiga a nemi shawara ban da rena mutane Allah yana hana albarkar karatu ko na boko ne in kana da girman kai yawa ka sassauta ka nemi ilimi kuma ka je gun wanda suka fi ka ka koya ka roƙe su su koya maka ka nuna kai baka sani ba baka iya ba kuma ka nuna sun fi ka saboda su ji daɗin su koya maka in kai musu girman kai korarka za su yi ilimi ba a neman sa da girman kai da jiji da kai da wata ɗagawa da ganin kafi mutane dole ne ka sauko da haka ni dai shawara ta ɗan bahaushe ya sauko daga girman kansa ya sauko daga zancen lalle sai ya sa kaya masu tsafta da waya mai kaza da kaza da kaza ya dawo ya zama mutum mai tawagu'u musulmi mai tunanin ubangiji mai dogaro ga Allah mai sanin Allah mai tauhidi mai ilimin da kuma sanin sana'ar da zai fidda kansa daga kunya wannafiru fi sabilillah ya sannan kuma a san hanyar yadda za a fita wato fi sabilillah don taimakon addinin Allah duk wannan abubuwan suna cikin kudu hidrakum wani zai ce lallai hidrakum nan tana da faɗi to duk wannan abin ya shiga ciki ka ɗauko ka cokam ɗin science and technology ka cusa shi shi kaɗai kuma bai isa ba yawwa da duk wata manufa da hankali da tunani babban abun da ya fi komai muhimmanci shine imanin da addinin domin idan ka koyi bokon ka koyi komai in ba ka da addinin kuma ba za ka taimaka wa addinin da komai ba za ka kare ka yi bokon da za ka yi hasarar musuluncinka duk inda ka kai to ka tsaya kuma kai ne wani musulmi kai ne likita musulmi kai ne injiniya musulmi da alfaharinka na musulunci Allah sun ta'ala ce maka mana sunan shi wali haza qala dan haka Allah madauki yace fanfiru subatin kuma ku zabura ku fita subatin daidaiku ko a rarrabe mutafarriqin wato bi an tanfura sariya tanfira sariya a ce wata sariya ta fita auje ko kuma wata rindina kun san sariya ne ko tawaga shine sariya yawa jaish kuma rindina wa yuqimu ghayruhum wasu wasu su fita wasu su zauna shine ma'anan subati shine mutafarriqi aw yinfiru jami'an ko kuma ku fita gaba daya dukkan wannan ana yana bin maslaha ne ma'ana in maslaha ta nuna gara a fita a rarrabe to ku rarrabu in kuma abin da ya fi shi ne a fita gaba ɗaya to ku fita gaba ɗaya ma'ana wannan umarni da kuma au da ta shigo au ce ta ikhtiyari ba ta ilzamin tilas sai wannan ko wannan ba ma'ana ko wannan ko wannan kuma ku aka baiwa annazar fima yuhaqqiqu lakumul maslaha yau ku duba ku yi ijtihadin ku da shawarwari ku tattauna abin da zai zama muku zai tabbatar muku da maslaha idan fita gaba ɗaya ne to a fita in fita sariya sariya ne a fita in jeshi jeshi ne a fita shine ma'ana wani kaya gwargwadon yadda za a samu wato kai hari da kuma nukurkusa abokan gaba shine an nikaya e a cin musu e a ji musu ciwo yawwa warraha da kuma hutu gare ku ma'ana abin da zai sa ku yi musu ta'adi sannan ko kuma ku samu hutu lil muslimin fi dinihim a addininsu ya zama cewa abin duk da zai tabbatar muku wannan maslaha din to shi za ku bi wa hadhihi al-aya wannan ayar nadiru qawlihi ta'ala ta yi kama da fadin Allah madaukaki wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati ko dawwa ku yi musu tattalin abinda za ku iya kaga Allah da ke kai nema bata baki nema ka ce Allah da hikima yake na'am amma ban bata baki na ba in imani ne yasa na ƙara faɗa sai in samu lana ko yawwa Allah da hikima yake yanzu ku duba ku gani da wannan aya da ita wadda aka yi ishara cewa ta yi kama da ita in ka tafi gaba ɗaya za ka ga wani kurman baki mai faɗin ma'ana da aka yi amfani da shi kaga anan an ce hudu hidrakum to hidrakum din nan ku ji fa irin abin da ta kunsa nan kuma sai aka ce mastabatun min quwwati sai aka ce abin da za ku iya na ƙarfi kun ga tunda aka faɗi ƙarfi aka kuma haɗa shi da istida'a to gaba ɗaya an haɗa muku kamar wancan hidrakum din ne tare da wancan maganar maslaha din kun gane yau ku duba abin da zai samun muku wannan maslaha din to ku je ku yi kuma wannan ya nuna maka yadda Allah sun ta'ala yake buɗe ƙofar istihadi ko ina masu cewa ahli sunna sun rufe ƙofar istihadi wasu jahilan shi a haka suke cewa wai ahli sunna sun rufe ƙofar istihadi shi yasa kaza da kaza da kaza istihadi ba wanda ya taɓa rufe shi da'awa ce aka yi cewa an rufe amma haƙiƙa ba a rufe ba a rufe ƙofar istihadi istihadi yana nan ma'ana wannan kalmar da aka faɗa ta buɗe ƙofa malamai su shiga su buɗo abubuwa yanzu ku ga ɗan abin da malam ya faɗa mana a nan muka tsaya sharhin sa ya ci mana wajen minti talatin akan bayanin mene wannan hijrakum ɗin kuma iya abin da malam ya faɗa ne yanzu wani malamin zai iya ƙara maka da kaza da kaza da kaza da kaza musamman kowanne abu yana tafiya gwargwadon zamani zaka yan zamanin gaba da za su zo ko sai su faɗa abin da mu kuma zama ba za mu gane shi ba yanzu ko harkar kwamfutan nan yanzu yara ƙanana yanzu a sun fi mu wayo a cikinta daga yaro ya karɓo waya ƙiƙiƙiƙiƙi duk ya gano komai kai kana nan zaune ko ba haka bane da kwamfutocin nan da me zamanin su ne to shi yasa dole a ilmantar da su ilimin da zai dora su akan hanya kas su bata su tsaya akan hanyar Allah kuma a hada su da abin da zai amfane su to sane shi thumma akbara an du'afa al-iman al-mutakasirin sannan kuma sai Allah ya bada labari dangane da masu raunin imani kuma masu kasala anil jihadi wato waɗanda suke kasala daga fita jihadi malam ra'ayinsa akan wannan aya ta wa inna minkum laman la yubatti'anna ai na faɗa mana cewa da munafikai ake ko to shi malam sa'adi shi yana ganin a masu raunin imani a cikin muminai ake nufi ba ba munafikai ba ya faɗi dalilansa za mu gani kuma shi yasa ya rajjaha wannan ra'ayi amma abin da sa na faɗi wancan ɗazu don nuna mana malaman tafsiri mafi yawa su sun tafi ga cewa munafiƙan nan dai da ake magana a kansu alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida waɗannan munafikan to da su ake har zuwa nan malamai da yawa haka suka faɗa kuma ba za ka ce ba haka bane ko za ka iya cewa ba hakan ba ne tunda duk fahimta ce ma an ka kalli kuma siyaƙin ayoyin nan da yadda bayan an yi maganar waɗancan da maganar mai da hukunci zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsoratarwar da aka yi musu abin da zai biyo bayan sakamakon aikin da suka aikata da kuma umarnin da Allah ya yi cewa ai da'a ga Allah ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi da falalar hakan da ya ambata da biyo bayan wannan to ya ba da misali ne da harkar jihadi cewa in an ce ku fita to ku fita shi ma a cikin siyakin da'a ga Allah ne da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba mu fita daga karatun mu ba na wannan kwanakin kira ne ga ai da'a ga Allah ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ga har gaba in kun kula ayoyin da za su zo gaba alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydikum aydiyakum wa aqimu sala duk wannan ayoyin suna da alaka da maganar an ce ku yi wasu sun yi wasu sun ki ko ba haka bane to duk yana da alaka har inda ya kai wa yaquluna ta'a ko fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun to duk kun ga wannan magana ce ta siffofin munafikai waɗanda suke za'a wato da'awar suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce su masu da'a ne su eh su masu da'a ne alhali kuwa a zuciyarsu ba haka bane wasu malaman suka ce wannan zancen munafikan shine aka taho da shi har zuwa inda ma ba mu zo din nan ba an gane ko nan kuma su yakin malam shi yana ga kamar da kuma wasu malaman shi ma ba shi kadai ba suna ganin cewa nan ana magana ne da musulmi ba munafikai ba muminai amma masu raunin imani yace su ake nufi to mu karanta abin da ya ambata mu ga yadda ya dosa yace thumma akbara an du'afa al-imani al-mutakasilina an al-jihadi masu kasala daga jihadi faqala sai Allah yace wa inna minkum lalle kuma a cikin ku ai ayyuhal mu'minuna hakan shi sai nana ta wannan ya ku mu'minai laman la yubaqi anna akwai wanda yake makalewa ya kifita ya yi nauyi ya daƙire ko ana cewa daƙirewa ana cewa daƙilewa ko da bambanci tsakaninsu? na a daƙile abu a hana shi girma ko? tsayi ya daƙire fa ya zama mutum to kai kame da shi wannan fasid ne wancan active ko? wato wannan muta'addi wannan abin nan lazimi to kun shigo da na hawa ciki duk da hausa ce abin da ake nufi mutum ya zauna ya ƙi fita na yi maganar wannan ko ɗazu takhallufi mutum ya zauna ya ƙi fita wa inna minkum laman la yubatti anna ay yatafaqalu anil jihadi yana jin nauyin a jihadin yana jin nauyin fita jihadi fi sabilillah da'afan ka gani saboda rauni wa khawaran wa jubunan da khawaran da jubunan duk ma'anar ɗaya tsoro yawa da raki da tsoro to malam yace hadha sahihu wannan shine ingantacciyar fassara da karfin sa ya faɗi ra'ayinsa ko har yayi tarjihi wa qila yace amma wasu sun ce ma'anahu la yubatti anna ghayrahu wancan shi din kansa ne shine lazimi zai daƙile ba zai fita ba wannan kuma suka ce a'a layubatti anna ghairahu zai daƙirar da wani ya hana shi an gane yawwa shi yasa yazo da sigar kamar ismu fa'il layubatti anna daga abta'ahu ko nunin din ta ƙarshe dama ta taukidi ce daga abta'a ne an gane abu yawwa sai ce ai yuzhiduhu ko yuzahiduhu wato ya kore mutum ya hana shi kwaɗayin wato itali ya hana shi fita to sai ce wa ha'ula'i humul munafiqun su in ana nufin waɗanda suke hana fita ne to munafikai ne in ko ana nufin waɗanda su ne ba su fita ba ba su hana wasu fita ba to masu raunin imani ne kuma wannan fassara ta sa ya fito da ita aiko yawwa to sai ce wa ha'ula'i humul munafiqun walakin al-awwal aula amma fassarar farkon dai ita ce tafi yawwa cewa masu raunin imani ake nufi li waje haini saboda fuska biyu ahadu ha qauluhu fadin Allah da yace minkum a cikin ku na miji biyu yace minkum da ya ambata yace wal khitabu lil mu'minin kuma yana magana ne da mu'minai kaga tunda yace minkum a ce mu'minai ne wasani qauluhu fi akhir al aya a ƙarshen aya ce ka allamta kun bainakum mu bainahu mawaddatu kai ka ce da ba wata mawadda tsakaninku da shi ta imani ashe wannan ya nuna naku ne mai imani kun ga yadda ake fahimtar qur'ani ko yawwa ya hango wannan ma'anar shi yasa ya faɗi cewa a cikin mumin ake yace fa innal kufara min al mushrikin ko fa innal kufara domin su kafirai min al mushrikin wal munafiqin kafiran da mushirikansu da munafikansu qad qata Allah bainahum wa bainal mu'minin al mawadda ai babu zancen wata soyayya tsakanin su da mu'minai dan haka kaga tunda yace kamar babu wata mawadda tsakanin ku da shi da wannan ya nuna ashe da can din wannan waye mumini ne yanzu rauni yayi na fita don haka mai raunin imani ne wajen fita yaki ba munafiki ake nufi kun gane abu wani ita ce fahimtar malam Abdulrahman bin Nasir kuma ina jin fahimtar tasa ta fita dole mu tsaya nan saboda lokacin ya kare kat muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya ƙara mana ilimi wa asiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk